بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمتران الجمعة ترى gawatan safar shekara ta 1448 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 24 ga watan July 2026. Wannan shine darasi na 104 cikin jeren darussa daga littafin As-Sunna wallafar al-Imam Abubakar Ibn Abi Asim rahmatullahi alayhi. Wannan littafi ya ɗaya daga cikin manyan littattafai da ake dogara da su wajen sanin aƙida da tafarkin magabata na ƙwarai Allah ubangiji ya gafarta musu baki ɗaya. Wannan shehin malami yana yi mana karatu a cikin fada'ilul ashara wato falalolin mutanen nan guda goma waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu alƙawarin aljanna su Abu Bakar da Umar da Uthman da Ali da Talha da da, ainihin Sa'ad da Sa'id da Abdurrahman dan Auf da Abu Ubaida ibn Jarrah radiyallahu anhum ajma'in za mu tashi a lamba hadisi na 1505 daga shafi na 974 عندما لا يتي حدثنا عباس بن الوليد الدمشقي قال حدثنا علي بن عياش قال حدثني سعيد بن عمارة قال حدثني الحارث بن النعمان عن الحسن عن أنس بن مالك قال وانا اسنادي دقى عباس ابن الوليد ابن نصر كنا الدمشقي يا رسول الله بيودا 38 bayan hijira shi kuma ya ce daga malam Ali ibn Ayyash, Ali ibn Ayyash ibn Muslim, sha mutumin ƙasar Sham ne, alhimsi ne, yana da hadisi a cikin Bukhari da Muslim. Shi kuma ya ce haddasa ni Sa'id ibn Umara. Sa'id ibn Umara al-Kula'i, haza rajulun da'if, al-isnadu bihi laysa bidhak. Shi kuma ya ce daga al-Harith ibn Nu'man, Harith ibn Nu'man ibn Salim al-Kufi, wanda ake ce ma ibnu ukhti sa'id ibn jubayr wato shi nephew kenan ko niece namiji nephew ne niece ne ko niece ne na sa'id dan jubayr sa'id dan jubayr kawun sani an al-hasan daga al-imam al-hasan ibn abi al-hasan al-basri malamin nan mashhuri an anas ibn malik daga sayyidina anas dan malik Allah ya kara masa yadda anas yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace man sawwada ma'a qaumin fa huwa minhum a sawwada bi ma'ana in damma ilayhi wanda ya shiga cikin wasu mutane fa akthara sawadahu shine sawwada ma'a qaumin wanda ya koma cikin wasu sai ya ƙara yawan su annabi ya ce fa huwa minhum wanda ya shiga cikin wata jam'iyya ko cikin wata kungiya ko cikin wata tawaga ko cikin wani aikin alkhairi ko aka san haka to yayi tarayya da waɗannan mutanen falahu ma lahum wa alaihi ma alaihim na fata mun gane wannan wato in ka shiga cikin kungiyar barayi in aka ba kama barayi nan to kana cikin su baka cewa kai asalin ka ba barawo bane kai ka biyu su ne aka zama barawo kai ma akarta sawa da kaumi in ka shiga cikin mutanen kirki to ka zama cikin su zaka samu irin falar da suke samu zaka samu irin bukatun da ake ake ba su wa man rawwa'a musliman wanda duk ya firgita musulmi rawwa'a ya tsorata musulmi lirida sultani don goyon bayan wani mai mulki ji abihi ma'ahu yau malkiyama to za a zo da shi tare da wannan shugaban ranar kiyama in shugaban na kirki ne yana cikin mutanen kirki kenan bitanatu khairi in shugaban ba na kirki bane ya zama cikin bitanatu sharri ka zo kana jawabi kai ne wai sojan baka ko ɗan da ake ci mashi yaron data ake cewa ko datan yaro ko mai data boy ko kuma ‘yan jagaliya ka zo ka ta surutu a madadin wani shugaba har ka rikirkitawa mutane al'amarinsu to ka ɗauka wai shi kaɗai shine azzalimi kai ma a tare da shi za ta shi kuran alkiyama to ya rage suka zaɓi shugaba mai gida na kirki ko ba na kirki wannan isnadi ne mai rauni saboda sayyid ibn umara hakanan an-nu'man al-harith ibn nu'man shi ma yana da matsala asalin riwayar tana cikin littafin tarihu madiyati assalam na al-khatib al-baghdadi الشيخ الألباني ما يروي حديث أتكلم ضعيف الجامع لما حديث ندبو بيرد الدشلا لما ثلاثين دشلا وحدثنا ابن كاسب قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن ثابت عن أمر بن أبي أمر عن المطلب yawa to wannan hadisi ya kamata mai tunanin to me alaka shi da wannan babu da yake ta magana kun ga hadisan hadisan waɗancan mutane ake ta kawowa da falalansu su Abubakar su Umar su Usman su Ali to wannan ne ma'ana kawo sha'anu su yin waɗannan mutanen jama'ar manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam jama'ar manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam tare suke da shi saboda haka rana kiyama tare a cikin su shine ma'ana kawo hadisi kowa ya san sa matsayin mutanen manzan Allah ne duk inda aka gan shi za a gan su tare da shi suke shiga tare suke fita tare suke tafiya tare suke dawowa tare suke zaman gida tare suke yaki in sun koshi tare suke koshi in sun ji yunwa tare suke jin yunwa in sun ci nasara tare ne in an ci nasara akan su tare ne ko to ranar alkiyama ji abihi ma'ahu yawm alkiyama kai da kake dan dan kashin kasuwa kana can gefe kana hukakka wai ke dan shi'a kai baka san ma da za ta shi ka ba tukuna ya kamata kama kanka wa da ibn kasib ma'ana yaqub ibn humayd ibn al-kasib kenan al-madini wannan mun sha jin hadisan shi a baya malamin da ibnu abi asim yawaita riwaya daga gare shi ne حدثنا إبراهيم بن محمد بن ثابت عن أمر ابن أبي أمر أبو أثمان المدني كان وندا يا دام هنا رواية دعوانا المطلب ابن عبد الله ابن خنطب المخزوني كما مولاه لي إيه مولاه لي شيء انتش عن جبير بن مطعم دعوا صحاب النن جبير ابن مطعم ابن عدي رضي الله عنه جبير ابن مطعم ابن عدي ابن نوفل ɗaya daga cikin manyan ƙwarishawa da yake bai musulunta da wuri ba baban shi kuma yana cikin mutane masu mutunci wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake girmama su duk da shi ma bai riski musulunci ba an ga itna mun ambata shine wanda annabi lokacin da ya kama mutane a badar yace da mut'imu dan adi yana nan idan yace in bashi ku zan bashi to wannan dan sa ne Jubair ibn Mut'im radiyallahu anhu qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace alastu maulakum ashe ba ni ne mai gidanku ba alastu khairukum ashe ba nafi ku alkhairi ba qalu bala ya rasulullah sabai suka ce kwarai kuwa ya manzo Allah kai ne shugaban mu kai ne mai gidan mu kafi mu alkhairi qala sai ce fa inni faratul lakum ala alhawd yawm alqiyamah zan zama a gaba gare ku zan rigaye ku zuwa tafkin nan na alkausar na alkiyama mun ji karatu da yawa a baya kansa ya ce wallahu sa'ilukum anithnaini kuma Allah zai tambaye ku game da abubuwa guda biyu anil qur'ani wa an ikrati za a tambaye ku game da alqur'ani ya kuka mu'amalance shi wa an ikrati kuma za a tambaye ku game da ahlul baiti ina sune itra wannan hadisi ne sahihi ya gabata a can baya lamba ta 757 kaga shi ma wannan wato ishara zuwa ga cewa waɗannan bayan Allah za su riski manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a tafki bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa to sune na gaba da za su isa sannan kuma Allah madaukakin sarki ya bar musu amanar alqur'ani da kuma amanar jinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to idan da Allah bai yarda su ba zai musu wannan amana Allah ya yarda da su ne sai ba musu amanar qur'ani yadda ya ba jibrilu amana kawo alkur'ani saboda ya yarda da shi ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amana isa da alkur'ani saboda ya yarda da shi haka su kuma ya ba su amanar su gaji wannan ilimin na alkur'ani su isar da shi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na fata mun gano wannan babu ma zukira an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khairun nasi qarni babun da ke bayani akan abinda aka ambata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi alkairin mutane su ne mutanen zamanina. Lafazin alƙarn yana da ma'ana ɗayan biyu, ko dai alhikmatu zamaniya allati tuhaddu bi mi'ati a tsawon zamani da ake lissafawa da shekara ɗari misali ka ai lissafi ne sananne misali akwai sakan an san adadin sakan ko akwai minti an san adadin shi akwai awa sannan akwai wuni ko tun daga saniya sa'a yawmun usbu'un kowane ba an san adadin mai a cikin shi ba daga nan sai mai sai shahar sai sana ko sannan kuma sai akwai hikba hikba shine shekara goma wani abu makamancin haka labi suna fiya a haka ba to sai kuma akwai watan abin da ake ce makarnun shine shekara ɗari duk shekara ɗari ana ce mata karn to wannan ma'anar shi ta farko kenan akwai ma'ana ta biyu ita ce wani zamani da wasu mutane suka rayu da juna in suka shuɗe kuma wani zamanin ya zo ba dole ya kai ɗari ba kuma ya iya wuce ɗari da haka ake ce ma kowane daga cikinsu ƙarin sai a ce a ƙaran sa'anni mun gane shi ne ƙurani amfani da shi sun ma'an sha'ana min ba'adihim ƙarnan akhari ko ƙarnan akhar wancan wa samuda wa adan wa samuda wa ashabar rassi wa ƙurunan bai na zalika kafira ai wa umaman wa ajiyalar bana to da shi wannan shine ma'anar shi tsohuwa da ake amfani da ita kamar yadda duk waɗannan ma'anonin na sa'a da kaza kaza duk sababbin ma'anoni ne a da can aka ce sa'a tashin alkiyama ne kawai a da babu ma lafazin usbo sai dai su ce juma'a shine mako wataƙila a ce akwai lafazin shahar da sana amma waɗannan dai sauran sababbi ne to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi mutawatir da ya ta hanyoyi da yawa za mu ji shi daga safai mabambanta nabi ya ce khairun nasi qar to shine ce mana babin da ke bayani akan fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa khairun nasi qar qala hadathana ibn numair shine abu abdurrahman muhammad ibn abdullah ibn numair al-hamadani babban malami ya rasu 240 حدثنا ابو معاويه شيني الضرير كان ابو معاويه الضرير wannan malami mutumin kasar kufa makawo an al-a'mash daga Suleiman ibn Mihran al-A'mash an Ibrahim huwa an-Nakhai an Abidata wannan Abida ne haka ake karanta shi kuka ce Ubaida Abidata as-Salmani ɗaya daga cikin manyan ɗaliban Abdullahi dan Mas'ud an ibn ana Abdullah ya an ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace khairun nasi mafi alkhairun mutane karni zamani na wanda na rayu da su nawa yake cewa ya ane karnar sahaba zamanin sahabbai sun mallabi na yalunahum wato tabi'ai kenan sun mallabi na yalunahum wato atba'u tabi'ina sun mallabi na yalunahum sannan taba'u atba'i tabi'ina wannan riwaya ta zo da wato guda hudu karnu rabbi nabi sallallahu alaihi wasallama karnu tabi'in karnu atba'i tabi'in karnu tabi'i atba'i tabi'in zamanin annabi da sahabbai shine mafi alkhairi daga shi sai zamanin waɗanda suka ga sahabbai daga shi sai zamanin waɗanda suka ga waɗanda suka ga sahabbai daga shi sai zamanin waɗanda suka ga waɗanda suka ga waɗanda suka ga sahabbai ninki ninki kan ninki ko to daga nan kuma shikenan falala ta kare sai abin da ya saura wannan yana wannan yana bayani akan wato falalar da farkon wannan al'umma take da shi da tsarkin zuciyarsu da tsarkin aikinsu da nagartarsu da falalar waɗannan ajiyar arsalasa ba'adal wancan da kuma ishara zuwa ga caccanzawan al'amari da lalacewar rayuwa da kuma komai da ta yin baya baya baya baya laƙiya nisa shi za su kuna hadisi maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la ya'tikum yawmun illa kana allazi qablahu khairan minhu duk wani wuni to wanda aka yi gabanin sa yafi shi duk wata shekara ta gabanin ta gabanin ta fita duk wani zamani duk wani abu haka haka Allah ya sunanta wannan rayuwa wannan hadisi ne tabbatacce yana cikin Bukhari da Muslim da Abu Dawuda da Tirmidhi da Ahmad da Ibn Hibbana da Baihaqi da kowa masu rawaito shi Sheikh Al-Albani yayi takhrijin sa a cikin silsilar sahiha a lamba hadisi na 700 daidai wa haddathana al-hasan ibn ali al-hulwani kin قال حدثنا أزهر السمان سنن شي أزهر ابن سعد السمان الباهلي يا رسول شكاة ريبيو دا أكو حدثنا ابن عون وتو عبد الله بن عون كان أن إبراهيم دقى إبراهيم وانشان دي النخي أن أبيدة السلماني أن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ الله يتشي خير الناس قرني ثم الذين يلونهم mafiya alkhairun mutane su ne zamanina sai kuma waɗanda ke bayansu a cikakken riwayar sai annabi ya ce thumma yaji'u qaumun tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu shahadatahu sai kuma sai wasu mutane waɗanda suke da gaggawan kawo shaida kafin rantsuwa ko su gaggawan rantsuwa kafin shaida wato ishara zuwa ga cewa za a yi mutane wanda ba su yi da junansu wanda mutum yana magana kafin a ce ya rantse ya rantse kafin a nemi shaida shi ya bada shaida haka za a yi tafa gamniya abubuwa na ta lalacewa alhalin su kuma waɗancan suna cikin aminci da yarda da sauransu wannan riwaya imam muslim ce mala ya kawo ta abu muslim da al-khatib suka rawaito ta wa haddathana ibrahim ibn hajjaj ibrahim ibn hajjaj al-sani ya rasu 231 qala samitu aban ibn yazid aban ibn yazid al-attar al-basri kin shi kuma yace yuhaddithu an abi jamra yana bada hadisi daga abu jamra shine nasr ibn imran ad-dabai an zadham zadham zadhama lil jarmi wannan sunan shi kenan zadham ibn midrab aljarni abu muslim ya da hadisi a cikin alkutubu sita in banda ibn majah shi ke riwaya daga imran dan husain ka ji wata riwaya waccan daga daga wani daga ibn mas'ud wannan kuma daga imran dan husain annin nabi sallallahu alaihi wasallam annabi yace khairu ummati alqarnu alladhi bu'istu fihim mafi alkhairin al'ummata sune mutanen da aka aiko ni a cikin su thumma alladhina yalunahum sa'annan na bayan su ثم الذين يلونهم سأنن بايان بايان سو wani ita ce riwaya al-Imam Tabarani a cikin mu'jamin sa al-Kabir Sheikh al-Albani ya fida ta kafin wata riwaya lamba ta 699 wa dasana Abu Bakr ya an ibn Abi Shayba kin kala dasana Gundar ismuhu Muhammad ibn Ja'far an Shu'ba daga Imam al-Basri Shu'ba ibn al-Hajjaj al-Atiki an abi jamra isnadin ya kuma da kan abu jamra nasr ibn imran al-zabai an zadham al-jarmi an imran an nabi sallallahu alaihi wasallama mithluhu wannan riwaya tana cikin bukhari da muslim da kuma ibnu abi shiba a cikin musannaf ɗinsa kamar yadda ake gani وحدثنا أبو الربيع أبو الربيع الزهراني شنو سليمان ابن داوود العتكي الزهراني البصري يا رسول ربيو ده 34 حدثنا منصور ابن ابن ابي الاسود منصور ابن ابي الاسود malamai suka ce saduqun yatashayyu an al-a'mash daga malam Suleiman dan a'mash Suleiman bin Mihran al-a'mash an yazi an Ali ibn Mudrik Ali ibn Mudrik al-Kufi an Hilal ibn Yasaf Hilal ibn Yasaf mun ga hadisan shi da yawa a baya Hilal ibn Yasaf al-Ashja'i maulahum al-kufi shi kuma yace an imran ibn husayn daga malam imran dan husayn kale yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum wannan ma riwayar tana da wancan dan matsala amma dai riwaya ce isnadin ta hasan wa da salabun numair shine wancan da muka ji malam محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن علي بن مدرك عن هلال بن يساف عن إمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إرم وانشان ديوش وانا إسنادي نيف صحيح وانا رئيسة رواير الترمذي تانيا شي محمد بن فضيل daga A'amash zuwa ga Ali ibn Mudrik zuwa ga ainihin Hilal zuwa ga Imran وحدثنا أبو بكر يعني ابن أبي شيبة قال حدثنا وقيع يعني ابن مهراء البقيع ابن الوكيع الرعاسي an an an al-A'mash an Hilal ibn Yasaf qala yace sami'tu Imran ibn Husayn wannan isnadi daga Waki ibn al-Jarrah kun ga shine aka samu canji kenan daga makaranta A'mash wancan ya ruwaito ta hanyar Mansur ibn al-Aswad ya ruwaito ta hanyar wato kafin nan ya ruwaito ta hanyar oke su ne masubin aswad muhammad ibn fudail yanzu kuma ga wake ibn jarrah kaga dalibai uku daga makaranta amash kenan ko dukkanin su suka bada labari ya tike zuwa ga imran dan husain yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum wannan isnadi shi ma isnadi ne tabbatacce riwaya ce wacce ke tana cikin sayu muslim da abu dawuda da tirmidhi da tabarani da tahawi a cikin mushkil al-athar da wasunsa wadda sana abu salama yahya ibn khalaf yahya ibn khalaf ibn nafis al-muqri حدثنا عبد الاعلى عبد الاعلى ابن عبد الاعلى الشان الثاني كان القرش شي kuma yace an al-jariri shine sa'id ibn iyas al-jariri an abi nadra al'abadi shi ne al-mundir ibn malik al'abadi an abdullahi ibn mawala mawala aka ce karanta shi al-kushayin an buraida qala buraida ibn al-husayn ibn al-hasib yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul lazim da Allah yana cewa khairu ummati manuhum qarni kaga wata riwaya ce daban banda ta ibn mas'udin banda ta Imran yanzu kuma ga tawa ne ta Buraida yace yace khairun nasi qarni mafi alkhairun mutane sune mutanen zamani na thumma alladhina yadunhum sai kuma na bayan su wannan riwaya tana cikin Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal Abdullahi dan Mawala yana da yana da yana daga cikin irin mutanen da Ibn Hibban ke kadaituwa da amincewa da su a cikin kitabul Thiqat kuma bai da ɗalibi in banda abu nadara ɗin nan wato almundir ibn malik a shekul albani ya inganta wannan riwaya ita ma a cikin sisila sayya lamba hadisi na 1800 da lamba 41 qala abu bakr malam abubakar ibn abi asim din da kanshi kenan sai ya ce wa fihi a cikin wannan riwaya ta khairun nasi karni akwai riwaya an yazid ibn al-akhnas daga Yazid ibn al-Akhnas wanda sahabi ne Yazid ibn al-Akhnas as-Sulami sahabi ne shine baban wani mashahurin mutum na Ma'an ibn Yazid akwai Ma'an ibn Yazid mashahurin mai mulki ne a zamanin Banu Umayya to waɗannan da su da shi da Ma'an afwan da Yazid ibn al-Akhnas da al-Akhnas ibn Yazid dukkanin sahabbai ne baban shi da kakan shi shi ma'an ɗin kenan suna cikin sabai wanda suka yi wufudi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka musulunta a wurin sa wa amr ibn sa'idi da kuma amr ibn sa'idi shi ma wannan yana da suhuba yana cikin ashabul wufud mawaki ne a jahili ana ci mishi amru al-atham amru al-atham mawaki ne cikin mawakan jahiliya muhadrami ne ya yi wufudi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to su ma duka suna da riwaya akan wannan babu babu qaulihi babu fi qaulihi sallallahu alaihi wasallama alaihi salam bu'istu fi khairi qarni babun da ke bayani akan fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace an aiko ni cikin mafiya alkhairin mutane mafiya alkhairin mutane قال حدثنا أبو بكر أو بكر ابن أبي شيبة حدثنا عفان عفان ابن مسلم عن حماد حماد ابن سلمان اي وندا دي ان كجا عفان عن حماد to huwa ibn salama ibn dinar yana da yana da yawan riwaya da gare shi kuma yana cikin malaman shi da yake ganin girman sa in zai kira sunan da sunan sa sai ya ce amirul mu'minin fil hadith aka yake kiran sunan shi duk kuma duk sanda aka samu ɗaliban makarantar hamadu ɗan salama sun yi saɓani to abinda abinda wannan ya ruwaito a fara ya ruwaito shi ne abin dogaro saboda akwai za ka tara hadisi kwaya ɗaya Affan ya ji shi a gaban Malam Hamad ba iyaka ya ji shi so talatin shi yana zaune da malamin ne dafa an kuda yaushe ai ya zaman da ya shi da shi ne yake cewa an jariri shi ne sa'id ibn iyas ɗan can an abi nadra shi ne almundir ibn malik an abdullahi ibn mawala al-qushairi an buraida qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yace naji manzo Allah yana cewa khairu hadhihi al-ummati al-qarnu alladhi bu'ithu fihi mafi alkhairin wannan al'umma sune mutanen zamanin da aka aiko ni mutanen da annabi zamanin da su sahabbai din nan sune mafiya alkhairin wannan al'umma naka bai kamata ka fara yin wani mummunan tunani da su game da su ko wata mummunar fassara ko sharri da kage zaka ga a wannan zamanin sahabbai sun zama karan bara da ƴan shi'a kai aka sani zagin sahabbai da ƴan shi'a da khawarija ana nan ana nan kowane mara mutunci ma yanzu sai ka je yana suka sahabbai yana tuhumar su da ƴan kalakatu da ƴan shi'a da ƴan boko da ƴan iska kowane mutumin banza zaka ga ya mai da su karan bara da ƴan kogo wadancan na Kano sima Anas sima Abu Huraira sima Aisha sima Jabiru sima Wane sima Wane babu wani sabon da suke ganin mutuncin sa da wannan alama ce ta tsiya da tsiya cewa alama ce ta zandaka da rashin albarka sabai mutanen kirki ne mutanen arziki ne Allah shi da kanshi ya faɗi kirkin su da arzikin su kamar da malaman mu suke faɗa inda Allah ya so zai iya barin sabai ya ki faɗin kowace aya akan yaban su abin sa musu hukunci da ayyukan da suka yi na tarihi kawai yadda yanzu muke hukunta sarakuna 'yan siyasa jaruman sojoji da manyan masana waɗanda suka rayu tun bayan zamanin sahabbai har zuwa yau da mai ake musu hukunci da tarihinsu ce sun yi kaza sun yi kaza sun yi jarumta kaza sun yi kaza sun yi kaza ƙarshe a ciki a cewa mutanen kirki ko mutanen banza ne don da an bar sahabbai su ma haka dole in ka kalla abin da suka hukunta cewa mutanen kirki ne su amma Allah bai bari haka ba sai shi da kanshi ya ɗauki ɗawainiyar kirkintar da su ya ce yana son su ya ce ya yabe su ya ce mutanen kirkin ya ce ya yarda da su ya ce ya yafe musu bayan ayoyi kuma ga hadisai mana ta ji birjik amma duk da haka mutumin da yake da'awan musulmi ne shi ya shafa wa idan shi toka ya hure wa hura kunnen shi iska iblis ya ce bai yarda ba shi shi bai da mutanen kirki ba kaga wannan bai da arziki a cikin a cikin arzikin addini Allah ya tsare mu malam yace قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان حدثنا حماد عن الجريري عن أبي نضرة عن عبد الله بن مولى عن بريدة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير هذه الأمة القرن الذي بعثت فيهم وانا رواية آه تاقبات أبايا رواية الإمام بن أبي شيبة دا أحمد دا طهاوي تهاني أفان بن وحدثنا أبو بكر شيخ ابن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة za'ida ibn qudama an suddi daga as-suddi shine isma'il ibn abdurrahman an abdullahi al-bahi maula mus'ab ibn zubair kin abdullahi ibn yasar al-bahi maula abdullahi ibn zubair bararan bawon sai an aishata yanzu ga riwaya ta biyar aji mun ji riwaya ibn mas'ud mun ji riwaya imran dan husayn mun ji riwaya buraida mun ji riwayan waye kuma ha sai na buraida shine na hudu ko na'am yanzu kuma ga riwayan sayyidatina aisha radiyallahu anha okay sai wadannan riwayan da ya ishara yazid ibn al-akhnas da amr ibn sa'd da kaga duka dai abin da suke magana akan khairiyya ta wannan karnin shine mutawatirul ma'anawi kenan wannan lafazin sun bambanta amma ma'anar daya wannan daga aisha take cewa qala rajulun ya rasulullah ayyun nasi khairun wani mutum ce ya manzon Allah mutanen wani zamani suka fi alkhairi qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace alqarnu allazi ana minhum zamanin da nake cikin su thumma thani thumma thalith sai na biyu kuma sai na uku daga cikin abin da malamai suka yi istinbadi shine alakan alkhairin zamani da gwargwadon mutanen kirkin da ke cikin sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi daya tilo shi ya sanya wa wannan zamanin alkhairi fi da kowane zamani zamanin da ya rayu ko kowane alkhairi saboda shi shi karankin kansa to waɗanda suka zauna da shi sahabbai suka shafi wannan alkhairin suka kwashi wannan gara ɓasa alkhairin su kuma da suka zo suka wayi gari babu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga yanzu an fara sabon generation kenan suna rayuwa su da waɗanda ba su ga annabi ba to wannan zamanin shi kuma shi ma sai ya biyo alkhairi ya biyo bayan wancan saboda tarin cincirin da mutanen kirki da wanda suka suka shafi kirki a cikin zaman su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi zan da yake cewa ana amanatun li ashabi ni ne security sahabbaina idan Allah ya dauke ni ata ashabi ma yu aduna idan Allah ya dauke ni abinda sahabbaina Allah ya musu alƙawarin zai faru da su na fitina da same su wa yace wa antum amanatun li ummati ku sahabbaina ku kuma ku ne security al'umma ta da za ku rayu da su ce idan suka kare ata ummati ma tu adu ma yu adu to haka ne kowane zamani da gwargwadon mutanen kirkin da ke cikinsa gwargwadon alkhairinsa suna ka mutanen kirki suna mutuwa suna karewa alherin zamanin na tafiya duk sanda wani mutumin kirki ya mutu to ya kamata mutane su gane yau wani wata kofa ta alkhairi ce ta kulle ya kamata mutane su yi istirja'i su yi nadama su tsorata su firgita kamar da inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana raye jama'a al'ummar ta shiga cikin wannan takwaki da suke cikin tsawon shekaru dubbai ko ɗaruruwa ba zai yiwu ba a ce annabi yana madina a ce yanzu ɗin in ka hau jirgi ka tafi madina za ka maza Allah wani irin wacewa ne ba za a yi maza ba ai jarewa za a can gaba ɗaya duk a rufe garuruwan nan kuma duk wata matsala annabi zai warware mana ita sallallahu alaihi wasallam babu yadda za a ce waɗannan kafirai da arna da turawa da yan iska na ciki da na waje sun buwaye musulunci a rasa yadda za a yi babu yadda za a dinga wannan saɓani da rigingimu ɗin nan to haka kuma inda a ce akwai sahabbai ko da ba annaba ce nan ka tafi kufa ko basara ko madina ko makka za ga su ibnu zubair su ibnu umar su ibnu abbas su waye su waye ka san fatawa gun su wani irin dadi ne ba za ba za a sha ba amma za ka je ka gama yawo a madina ka kaf ba za ka ga kowa cikin su fatilka masakinuhum lam tuskam min ba'di zaka in aka ce ma ga inda aka gane nan wajen gidan wani ne zaka dinga jin wani shauki da dadi duk da fa an rushe an gine an canza amma kun da ce nan wajen to ai ana tunanin nan site din gidan wane ne ya kake ji to haka aka zo makka to kuma inda a ce akwai tabi'ai fa su zuhuri su su su su abdurrahman dan muhammad dan abdurrahman su abu salmata bin abdurrahman su amra su wane ne sa sasan albasari waɗannan bayan Allah ina ma da ce suna nan to haka kuma za ka yi tabi a ce ina ma da su malam wani su shugaba wani su wani su wani su wani kullum za ka ga haka suke karewa suke karewa baya bayan na a ce ina za ka iya ganin ko da dan fudiyo ko da imamu suyuti ko da sakawi ko da ibn hajar ko da ibn taymiya ko da zahabi ko da waye a ce za ka iya ganin su wadannan duk an san garuruwan su an san da suka rayu duk ba za ka iya ganin su ba to ko da nan kusa ce ina ma za ka iya ganin abubakar gumi ina za ka yi ganin malam zafar ina za ka yi ganin malam albani ina za ka yi ganin malam giro argungu ina za ka yi ganin malam abbas isa lauya ina za ka yi ganin malam ismail idris duk waɗannan da sauransu fatis sun sun wuce sai ambatan su kamar yadda ali na mange yake cewa waɗannan sun wuce sai ambatan su sai tunanin ayyukansu kyan halinsu da kwalliyarsu ba ka koma ganin ɗayansu in ba zuriyar da sun bari to zuriyar mata na za a nema a rasa kuma wanda can muka miƙa duka haka za ta ɗauki ɗaiɗai to haka har sai an zo ta gama ɗauke duka mutanen kirki sai zama saura mutanen banza zallansu suna nan da ke cewa wa alaihim taqumul qiyamatu wanda su ba mutuwa ba su ta al'ada ba su busa ƙaho ne za ta zo musu sai su dinga cewa ya wailana suna cewa man ba'athana min marqadina hadha marƙarina haza ma wa'adar rahman wa sadaqal musul wadanda su ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun haka Allah yace ba abinda suke jira illa kwaran kwatsa guda daya da za ta sammatse su suna cikin harkokin su yau da kullum ranar juma'a da tashin alkiyama ai ba gari na wayewa ko za ta shige ta ba sai hantsi yayi kowa ya fita ya tafi harkokinsa nabi ya ce akwai wanda ya ɗaga loma zai kai baki ba zai kai ta ba akwai wanda ya ɗaga kyalle zai ciniki zai siya ba za a ga cinikin ba akwai wanda ya hau abin hawa zai je tafiya ba zai kai garin da zai je ba to ta'khudhuhum wa hum yakhisimu suna cikin hayaniya yau da kullum to sai sun zama irin wannan matsiyatan su kadai shi za nabi yake cewa su wayi gari suna yin zina akan titi ba wanda yake wanda mai kirki ke zai ce musu Allah ku dan koma gefe mun kun tara hanya mai kirki kenan da zai musu wannan nasiha saboda a shahid shine da gurgurdan karewa mutanen kirki da gurgurdan musibin da ke shigowa cikin al'umma da lalacewa al'umma da gwargwadon kuma karancin albarkar da ke cikin al'umma da aka kowa ya kama kan shi kawai sai da zai tsira Allahumma sallim sallim malam ya sake cewa wa haddasana Abu Bakr قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن ابيه عن جده عبد الله بن ادريس dan Yazid kenan dan Abdurrahman baban shi shine an abihi shine Idris ibn Yazid an jaddihi shine shine Yazid ibn Abdurrahman an Ja'ada ibn Hubaira daga Ja'ada dan Hubaira shi kuma yace to kaga muna da riwaya ta wani sahabi daban sabon sahabi kenan ko bayan ta Aisha ta shida kenan ko ga waɗancan guda biyu bakwai takwas khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum wannan riwayar isnadin tana da rawi saboda Abdullahi dan Idris ana biya an jaddihi مقبول جعدا كما وان جعدا ابن هبيرة مختلف في صحبته an yi sabani shin sahabi ne ko ba sahabi ba amma dai muna da guda takwas kenan yanzu to to dama yana so ya tabbata mana da cewa riwaya ce mutawatira kuma ko yanzu ta kai tawatiri daga akalla riwaya shida bakwai ya kai tawatiri to kuma za a samu riwaya kamar ta mutum sha biyu akan akan mas'ala wannan riwaya da ya kawo mana tana cikin musallar ibnu abi shayba tana cikin al'ahad wal matani na shi kanshi ibnu abi asim tana cikin mulmul tabarani al-kabir tana cikin littafin abin nan wato musnad na abd ibn humayt da kuma al-haythami a cikin majma'uz zawaid al-shaykh al-imam al-hafiz ibn hajar a cikin a cikin fatul bari yana cewa rijaluhu thiqat illa anna ja'ada mukhtalafun fi suhbati wa haddathana abu bakr ibn abi shaybah qala haddathana ali ibn husayn an za'ida ibn Qudama ana Asim wannan Asim mai riwaya dinnan namu na Qur'ani ibn Abin Najud al-Kufi an Khaythama daga Khaythama ibn Abdurrahman ibn Abi Sabra an-Nakhai sunan shi kenan cikakke Khaythama ibn Abdurrahman ibn Abi Sabra an-Nakhai an Nu'man ibn Bashir kazo na sabon shi ma daban an-Nu'man ibn Bashir yana cikin ƴan yaran sahabbai din shigar sahaba sunan shi Nu'man ibn Bashir ibn Sa'ad ibn Sa'alaba al-Ansari baban shi ma sahabi ne wato shi Bashir ibn Sa'ad kuma shi ma sahabi ne an haife shi a Madina shekara ta hudu bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sanda annabi ya rasu shekarar shi bakwai ko na makamancin haka amma ya kiyaye wasu hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin wanda fitina ta shafa ta yaƙe-yaƙen juyin juyin mulki da juyin juya hali a zamanin tsakankanin sayyidina ali da su mu'awiya a lokacin da aka kashe bayan kashe hassan dan aliyu sorry hussein dan aliyu a cikin wasu rigingimu da aka yi a shekara ta 64 bayan hijira ƙarshen rigingimun kenan bai ko ƙarshen rigingimun da aka yi domin ita ce amul jama'a a wannan shekara aka kashe shi a cikin wannan rigingimu to shi ma yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahu mafi alkhairun mutane sune mutanen zamani na sai kuma na bayan su wannan wata riwaya ne ita ma tana cikin musnad ibn abi shayba da al-imam al-qahawi a cikin mushkil al-athar da al-imam ahmad ibn hanbal a cikin musnadinsa wa da sana hisham ibn ammar قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عمرو بن شراهيل عن بلال بن سعد عن أبيه قال قلت يا رسول الله أي أمتك خير قال أنا وأقراني قلنا ثم ماذا يا رسول الله قال القرن الثاني قلنا ثم ماذا قال القرن الثالث وانا رواية دقمال هشام ابن عمار أبو الوليد كان أبو الوليد هشام ابن عمار muƙuri dimashka wa khatibuha wannan babban malami ne cikin manyan malaman musulunci abul walid a ad-dimashqi hisham ibn ammar ya daga cikin malamai da Allah ya musu shuhura a ilimi ana tahowa daga gari gari ana daukan karatu a gunsa ya rasu 245 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malami ne yana da riwayar qur'ani daga sahabbai mabambanta yana karanta da alqur'ani kuma limamin juma'a ne a jami'u jami'u dimashqa wanda Allah ya mishi fasaha hudubobin shi suna da ratsa zakata wasu malaman hadisi suna kin hadisin shi kamar Imam Ahmad ibn Hanbal da aka tambaye shi yace rajulun tayyash me yasa saboda shi bai bada hadisi sai an biya shi baya bada hadisi kyauta kana ya aqudul ajra alal hadith kuma yakan kirga mai ma yawan takaddun da zai karanta ba ya baka hadisi ka kwafi kamar baka riwaya sai an kirga takaddun misali ya ce kowace takarda ɗaya dirhami misali to sai ɗalibai suke mai wani lalata irin na ɗalibai in suka zo kwafiya sai su yi ƙananan rubutu takarda ta kamata ci hadisi gare ta ci hadisi sha takwas zama yakan yi karatun ne na yi magariba zai zauna ya karantar har zuwa bayan isha da safar ƙur'ani yake karantawa in aka zo aka ce ce ma habihi bi waraka ce wallahi ƙarya ne wannan ba takarda ɗaya ba ce in ji an karanta an karanta ko yayin takarda ba ta kare ba wallahi ma habibi waraka habibi jilda yace wannan mujalladi ne guda amma dai haka yake hakura ya basu to yana daga cikin uzurin da aka bashi kuma yanda zahabi ya fada yace ba a so ya zama haka ba amma ya aka iya ta yi saboda wahalhalin da ya sha ne a rayuwa in ku tana ranar mun yi labarin shi shine aka sai da gidansu na gado aka hada mai kuɗin ya tafi aikin haji ya tafi ziyara madina yana ɗan shekara sha tara ko ashirin sai ya tafi makarantar maliku ya je zauna yaro ƙarami ko gin bai da shi maliku kuma yara ƙana ba su ba makarantar shi ba makarantar nozuri ba ce babban makaranta ce sai ce kuma yaro kuma da katsalanda yana ta sa baki a makaranta maliku ya ce a ɗaga shi a mai bulala shi ne aka mai bulala goma sha bakwai maliku ya shiga gida kawai rabu da shi ashe yana na kofa gida yana ta kuka yana ta kuka maluka ta ce lafiya yace to gafarta mala ka ji nisan garin mu fa kuma ka ji yadda ake aka hada mun guziri na taho dan in gamu da kai in katu a gonka na zo ranar farko ka sa abun bulala ka sa an zane ni maluka ce to kai hakuri ai ban san sha'anin ka ba mu nan ba ma ba yara ƙanana hadisi makaranta ce ta mutane masu masu rashidun ka zo mu san ka ba ka zo ka shiga ka ta surutu ka ta saka baki a cikin abubuwa dole a yi maka hukunci amma yanzu tunda na ji matsalar ka ba komai ce to ka kwafe shine maliku ba shi hadisi ya ce kowace bulala ɗaya hadisi ranar hadisi sha bakwai ya samu daga kuma ranar aka mai rijista a makaranta da aka za ga yana da isnadi ali zuwa ga maliku ya samu isnadi ali to kaga wanda ya sha wannan wahala tsakani da Allah ya ce ba zai bayar da hadisi ba sai an biya ai yana da uzuri ko oh yana da uzuri duk wanda ya sha wahalar boko nan da ake sha ya kamata kawai ya dinga bayarwa kyauta ya kamata shi ma a biya shi albashi ne ko saboda haka sai ya zama baya ba da hadisi sai an biya kuma malaman nan bukhari ya riske shi haka tirmidhi amma bi wasita abu dawud ma ya riske shi amma muslim bai riske shi ba saboda imam muslim bai da hadisan mutanen sham muslim da ya tashi rubuta sayyidinsa zaka ga inda ka gari wayan mutanen sham to ko dai bilwasita ya karba daga wani mutumin kasar ne sabu ko kuma mutumin da ya taho ya taho garin shi shi ya shi malamin ya bar sham ya taho kasar su sai ka samu riwaya a gushi man ba ka ba yi da riwaya daga gare su saka musulun bai da riwaya daga shi wannan malam in ka ga lura da tsawon da ya dade wanda ya a duniya 245 a cikin ashabu malik da wuya in sai ka lissafa da kyau sannan a samu wanda ya kai dadewar rayuwarsa duk sun mutu irin 225 da sauransu Allah ya gafarta musu shi sa sai wasu malamai sai suke kyama hadisin sa amma Allah ya sa makaratun shi albarka mutane sukan zauna a majalisin sa sama da mutum dubu in yana bada hadisi shine sai an dinga sa mustamli wani lokaci sai wani ya hau jaki ya tafi ya tafi can baya yana ga musu abin da malamin ya ce mustamli din su saboda yawan mutane a makarantar sa Allah ya gafarta mai shine shine shine mai bada wannan karatun malam Hisham ibn Ammar ad-Dimashqi kala da sana sadaqat ibn Khalid sadaqat ibn Khalid ad-Daqiqi kenan ya rasu 171 قال حدثنا عمرو بن شراحيل عمرو بن شراحيل آه ابن محمد آه عن بلال ابن سعد سعد السقوني عن أبيه daga baban shi wato Sa'ad ibn Tamim as-Sakuni wannan shi ma sahabi ne kaga ta riwaya sabuwa ne bayan ta Umar dan Bashir ga kuma ta Sa'ad ibn Tamim ibn Tamim al-Dimashqi lahu suhba sabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala yace qultu ya rasulullah nace ya manzon Allah ayyu ummatika khair wane mutane ne cikin al'ummarka suka fi alkhairi qala annabi yace ana ni dinnan ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa aqrani da tsararraki na waɗanda nayi zayu da su kulna sai muka sake cewa summa ma za ya rasulullah sannan sai kuma suwa qala yace alqarnu thani sai kuma karni na biyu na bayan zamani na kulna sai muka ce summa ma za sai kuma sai kuma suwa qala yace alqarnu thalith karni na uku wannan isnadi ne sahih riwaya tana cikin littafin tabarani al-kabir da Bahawi a cikin Mushkilul Asar da shi kanshi wannan malamin a cikin littafin Kitabul Ahadi wal Masani shi mai roto shi wa haddathana ya ibn Hakim qala haddathana Abu Bahr Abu Bahr al-Bakrawi kin qala haddathana Shu'ba Shu'ba ibn al-Hajjaj an Simak Simak ibn Harb an Abdullah ibn Umayra ar-rajul kaji wata illa kuma ko an zauji binti abi jahal daga mijin diyar abu jahal shi ma wani majhulin a ganin musamman bi majahil kenan an binti abi jahal daga yar gidan abu jahal wannan ayyace cewa a daga kafa ita ko sahabiya ce amma tun daga abdullahi dan umaira da rajul da zauji binti abi jahal kullu haula'i majahil la la, la yu'rafuna qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace خير الناس قرني ثم الذين يلونه da wani abun lura a wancan isnadin da ya wuce amru ibnu sharahil ibnu muhammad ke wannan in kai kuskure kan tashi kace kace kace in ba in baka kalli gabar ba ka karanta shi da amru ibnu sharahil ibnu abd zikibar shine an karanta shi in karanta shi da Amir kenan ko Amir ibn Sharahid ibn Zikibar ya kuma wannan babban malamin na Amir ibn Sha'abi kenan shi ma kaga Amir ibn Sharahid wannan kuma Amru ibn Sharahid Sha'abi shi rasuwarsa 103 to wannan kuma kaga gabar wannan malamin ta kusa yin daidai da gabar da yake wallahu a'lam wannan isnadi dai ba'ifi ne لأنه مسلسل بالمجاهيل والله تعالى أعلم أصلي الإمام الطبراني يروي توشي أتكموجم الكبير da ainihin wato a wannan isnadi sannan akwai kuma riwaya ta ne shahidi saboda irin wannan ma'anar ita ce riwayar da muka wuce a baya wadda cikin sayin muslim muslim ahmad ibn hanbal da wata daban a cikin mujamul a cikin muslim na al-imamu Abu Dawud al-Tayalisi da wannan su wanda yake ga Sheikh al-Albani ya takhrijin ta a lamba hadisi 1839 a cikin as-sahiha wallahu a'lam babu babun fi qawlihi ta'ala kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas kaga yanzu gaba ɗaya ma ya ci ci maka daga alkur'ani Allah ya tabbatar da cewa waɗannan al'umma da suka rayu da manzan Allah sallallahu Alaihi Wasallama su ne mafiya alkhairin al'umma, yanzu ya haɗa da al'ummar da suka gabace su da ma da suka bi bayan suke. Khairar ummati alal itlaq waɗanda hadisan da suna magana akan daga ƙarni kaza sai ƙarni kaza ba su magana akan na kafin lokacin. Ita wannan ayan ma'anata ta game duka alal itlaq sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun fi sahabban sauran annabawa falala a wurin Allah hakanan tabi'an su sun fi tabi'an sahabban sauran annabawa to hakanan dai kamar da al'umma sa jumla ce ta fi sauran al'ummi falala قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس لقى ابن عباس هنا فسر كنتم خير أمة أخرجت للناس الآية من سورة آل عمران قال يتي الذين هاجروا مع محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يتي سوني وأن سكي هجرة تارد من زعل الله صلى الله عليه وسلم زوا مدينة yanzu ga ibn Abbas ya takaita ma'ana ayan akan muhajirai kawai amma wasu malamai cikin malaman tafsiri suna ganin dukkanin sahabbai ne ansarawan su da muhajiran su da kuma waɗanda suke a bayan su domin in ka dauki wadancan ayoyin walladhina tabau dara wal iman min qabli kafin nan ko lil fuqara al muhajirin ukhriju min diyarihim wa amwalihim bataguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun to sai kaga yanzu su an musu nasu yaman sai kuma Allah ya ce wallazina tabawwa'u dara wal imana min qabli da waɗanda suka zauna a gidan Madina kuma suka yi imani min qablihim tun gabanin waɗancan su hijira ai sun yi hijira sun same su da imanin su tun lokacin akaba suka yi imani ko to Allah ya hada su gaba daya yace radiyallahu anhum wa radu an kuma su ne dai al'umma din ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda aka buga aka raya su ne almuhajiruna wal ansar to akwai kuma sauran sahabbai wanda ba sa cikin wannan karabka amma su ma sahabbai su ne muslimatul fathi da mu'allafatu qulubuhum da ashabul wufudi da ashabul ru'ya wanda kawai ganin annabi kawai suka yi su daya ko dai a aikin hajjin shi na ban kwana da kuma sigarus sahaba wanda suka ga annabi suna yan yara to dukkaninsu su ma duka alkhairin ya game su amma kuma kowane ɗaiɗaiwa ka iya samun fifikon alkhairi tsakanin wani da wani kamar yadda yake tsakanin hatta annabawa da sauran hatta mala'iku a kowasu wanda suka fi wasu to haka hatta annabawa akwai wanda suka fi wasu to haka a cikin sahabbai ma akwai falala ta gama gari wanda kowa ta shafe shi ita sahabbantaka ko kuma falala ta ɗaiɗaiwa wanda kuma kowa gwargwadon alkhairin da Allah ya kaddara masa gwargwadon sa'ayin da yayi gwargwadon himmarsa da kwazansa gwargwadon kusancinsa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da gaggawan shigarsa musulunci da hidimarsa ga addini da jaruntarsa da dukiyarsa da iliminsa da gwargwadon haka to kowa kuma yana da wannan falala kisa wajibi ne jama'a a koma akan tarihin sabai dalla dalla dalla dalla akwai littafai mabambanta da za a yi isti'ana da su wajen sanin sahabbai rijalun wani sa'un haular rasu wannan irin na karantawa aji irin al'isabatu fi tamibis sahaba irin su asdul gaba fi marifatis sahaba irin su alistiyab fi marifatil ashab irin su fada'ilus sahaba na imam ahmad ibn hanbal irin su hilatul auliya'i ta abu na amil asfahani irin su littafin siru alamin nubala ga sunan tafi mabambanta duk sahabban da ya kamata a ce an san su gwargwadon hali idan ana karanta littafan hadisai a dinga tsayawa ana tarjama su don a san su kyakkyawan sani ko a islamiyya ne ko a masallaci ne ko a daura ne ko a muhadara ne a dinga dan tattaba falalolinsu da alkhairansu sannan kuma a jumlace a karanta littafai irin da suke bayani akan falalarsu kamar kitabul manaki na sahih bukhari kamar kitabu fada'il ansar ko fada'il sahaba ko makamantansu dan aji hadisai da maganganu da ayyukan da suka yi na falala wannan zai taimaka sai a kashe kansa da barnar da matattu suke yadawa na mummunan ambatan da ake waɗannan bayan Allah da kokarin nuna cewa su ba wata tsaya bane duk da yake kuma kamar da Aisha take cewa wannan fa yana daga cikin ƙarin falalar da Allah ya musu Allah ya yi nufin ya ƙara musu lada ne sai ya wanzar da ambatansu wanda ya ambace su da alkhairi da shi da su su tarayya a cikin lada wanda ya musu mummunan abuto a kwashi dan abin da ka tsubuta lana sai a ƙara musu sai kuma ka tashi a tutar babu kuma da mutane su dauka wasu suna cin banza ne kawai dan kaga ba su da lauya su ba yan Najeriya bane ba su litigation ba ba wanda yake kare su kai ta surutun banza kana fara abin da ya dama ka dauka ka ci banza ne Allah yana nan da mala'iku suna kididdigewa kuma za ka ji ka tarar da Allah za a maka hisabi a kai wannan gama garin mutane ma an ka ci zarafin su ko ka ci amanar maganar su ko ka musu ƙarya ko kage ko kazafi ba cin banza za ka yi ballantana wasu mutane masu falala ire-iren waɗannan Allah ya kyauta Wana ganin bari mu saurara a nan tun da kan gaba ne dama sai mu tashi باب في ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزالون بخير ما دام فيكم من رعاني wannan littafin mun so mu gama shi ne a satin nan amma gashi ya mana sammati na ga yanzu akwai dan saura ko kisa muke tan shi kadai Allah kai mu wani satin alamu samu mu gama shi da saura to wata gina dai a cikin sati biyu masu zuwa insha Allah za mu gama shi mu mishi khatima muna so mu dan karkade wasu tafi ne a cikin jeren gesu insha Allah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh